Amin. نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون Allah madaukakin sarki yace ulaika yutawna ajrahum marratayn wayannan su ne wanda Allah zai ba su ladan su guda biyu saboda sun yi imani da annabawan da suka gabata kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka sake yin imani kaga za su samu lada biyu kenan bi ma sabaru saboda abin da suka yi na hakuri wa yadrauna bil hasanati sayyi'ati kuma wa yadrauna suna tunkuɗe mummuna bil hasanati da kyakkyawa ومما رزقناهم ينفقون Allah madaukakin sarki yace kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta shi muka azurta su da shi wato suna yin sadaka kenan wa idza sami'u lahu wa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi jahilin وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو إذا suka ji yashashiyar zance kaman zagi ko cutarwa da baki daga kafirai a'radu anhu sai su kauda kai su rabu da su wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum sai su ce wa kafiran lana a'maluna mu aikin mu yana gare mu wala kuma amalukum kuma ayyukan ku na gare ku shine qul ya ayyuhal kafirun kenan ko la abudu ma ta'buduna wala antum abiduna ma abu to haka ne mm yawa to sai su faɗi haka sai su ce salamun alaikum la nabtagil jahilin to nan ga sun ce salamun alaikum to tambaya ana yi wa mutanen da ba musulmai ba ana musu sallama ne sai mai tafsir ya ce salamun alaikum ina ai salamun mutaraka ne ai sallamtun minna min ash-shatan wa ghairi kun tsira daga gare mu mu ba za mu zage ku ba ba za mu cutar da ku ba la nabtagil jahilina mu ba ma bukatar jahilai ba za mu yi abota da su ba innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ita wannan aya kamar yadda dai shi mai wannan littafin tafsiri yace ta sauka ne saboda kwaɗayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan baffansa Abi Talib akan ya musulunta to shikenan sai Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta hidayat wato kai ba za ka shiryar da wanda kake son shiryar da shi ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ubangiji shi yake shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadina shi kuma Allah shine masani bil muhtadina da shiryayyu to wannan wata fassara kenan amma akwai fassarori da yawa akwai wani malami ana ce masa Sheikh Ahmad Zaini Dahlan mufti ne na mazhabar Shafi'iyya a a Saudiya a garin Makka kenan to yayi wani littafi littafin na yana da kyau ɗaliban ilimi su nemi wannan littafin su karanta shi sunan littafin Asnal Madalib fi Najati Abi Dalib to ya kawo hujjoji da yawa wanda suka nuna shi Abu Dalib din nan fa ya tsira baffan manzon Allah yace wannan ayar ma ba da shi Allah yake ba ya kawo hujjoji da yawa yace Abu Dalib din nan ya ce miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ran da ya rasu ma saboda kare manzon Allah da yake annabi ya ambaci shekarar da ya rasu da amul huzuni shekarar wato bakin ciki saboda ya rasu sai da sai da sai da Khadija ita ma a wannan shekarar ta rasu to shine sai yake cewa lallai wannan shekara shekarar bakin ciki ne to shi Abu Dalib din nan shi Sheikh Ahmad Zaini da Halal mutum Shafi'iyya wato ya kawo hujjoji da yawa wanda lallai in ka karanta hujjojin nasa zaka ga lallai wannan ayar ba da Abu Dalibin yake ba ya nuna Abu Dalibin nan ya musulunta sai dai ya dawo iya koye imaninsa ne saboda ya kare manzon Allah daga sharrin su mutanen Qurayshawa to menene imanin ma gaba ɗaya ba imani to akwai maganar da ya faɗa shi Abu Dalib yake cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina yace laula al malamatu aw hazari masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubina to wannan magana tana nuna lalle tunda yace haƙiƙa na sani na yadda cewa addinin Annabi Muhammadu nan yafi kowane addini a cikin addinan a cikin addinai gaba ɗaya ya ce ba don masu zargi ba da masu zage-zage ce da ka same ni samhan da zalika biya saboda haka shi dai ya kawo hujjojinsa yake nuna cewa ya tsira a wajen Allah mutumin nan mumini ne to kuma ko dai ba komai dai nan wuri ne na saɓani wuri ne wanda malamai suka yi saɓani wasu malaman sun ce bai musulunta ba wasu kuma malamai sun kawo hujjoji sun ce ya musulunta a cikin hujjojin da shi Ahmad Ahmad Zaini da Halal din yake faɗa yake cewa hadisi ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganshi a cikin wani rami na wuta to sai ya fito da shi ya cece shi ya kawo shi fankan fayo fankan fayo shine kaman ka samu ruwa kana tafiya sai ka ga ruwa a damuna ya taru a wuri da yawa ka ɗauka in ka zo ka faɗa za ka tsunduma da ka zo ka sa ƙafan ka sai ka ga ruwan bai da yawa shi ake cewa fankan fayo ya ce to ya same sai ya dawo da shi nan da ya same a cikin rami na wuta ya ɗauko shi ya dawo da shi kuma aka masa takalmi na wuta da aka sa masa takalmin sai ya dawo ƙwaƙwalwarsa tana tafasa yadda hadisin ya zo kenan to kaga da yana cikin ramin wuta aka fito da shi aka dawo da shi wurin fankan fayo kaga ya samu sauki kenan to sai Ahmad da Halan yake cewa to mu kuma da wannan hadisin ne ma muka gane ya tsira yace dalili kuwa yace Allah madaukakin sarki ya ce innal mujrimina fi azabi jahannama la yufattaru anhumul azab su wato kafirai suna cikin wutar jahannama kuma Allah baya sassauta musu azaba ba sa samun sauki to kaga tunda hadisin nan yake cewa har an fito da shi daga cikin rami an kawo shi fankan fayo ai kaga ya samu ragi kenan ko ya samu sauki zai ce to qur'ani kuma ya ce yan wuta suna cikin azabar jahannama ba a sassauta musu idan mutum ya shiga wuta Allah ya sauka in za a mare shi ba mari ɗaya zaka ji kawo an jima ka sake jin kawo ba kawai mari zaka yi tabi ana ta marin ka babu sassautawa a cikin wuta to ya kawo hujjoji dai da yawa shi Ahmad da Halal din nan sunan littafin asnal madalib fi najati abi dalib yana da kyau ɗaliban ilimi su duba su gani ko ba komai dai wannan matsala ce ta saɓani an yi saɓani da yawa a kai to amma duk da saɓanin dai wuri ne na zamiya ya kamata mutum ya bi abun a hankali kar ka zafafa saboda abun zai iya shafan shugaban halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda baffan manzon Allah ne abun zai shafi manzo Allah dole sai ka bi abun a hankali eh shi fa Allah ba ruwansa in dai kai kutsa cikin hadaran manzo Allah kai rashin ladabi ko akan gaskiya kake Allah zai tattara kai wuce da kai saboda haka wannan wuri wuri ne mai santsi da gaske in an zo a bi a hankali a wuce Allah ya ubangiji ya datar da mu na'am وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتكتب من أرضنا أولم نمكن لهم هرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون sai su mushirkan larabawa na garin makka sai suke cewa manzo Allah in nattabi al-huda ma aka mutakaddab min ardin idan muka bi wannan shiriyar da suke tare da kai to za a fauce mu fa daga garin mu wato za a zo a gama da mu gaba ɗaya a fauce mu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu a walam numakin lahum haraman aminan shin ba mu bane muka tabbatar da ku muka muka wato muka makkana muku harami abincacce kuka aminta a cikinsa ba za a kawo muku hari ba ba za a zo a kashe ku ba kamar yadda sauran larabawa suke ai Allah ne ubangiji yayi haka garin makka Allah ya amintar da shi ba za a kawo garin yaki har tashin alkiyama gari ne amintacce in ka shiga cikin garin to ka aminta Allah kuma yace tujba ilayhi samaratu kulli shay'in kuma gashi wato muka jawo musu ƴaƴan itace na ko min kulli shay'in na ko menene da ko min kulli awabin kenan kowane irin ƴaƴan itace na kowane wuri idan ka je garin Makka zaka same shi a wurin abin mamaki kuma su ba a musu ruwa ma ruwa a Makka bai fi ayi a shekara sau ɗaya ba ko sau biyu nan ma idan aka yi ya musu yawa saboda su ba a yi musu ruwa ba garin ruwa ba ne idan aka yi ruwan sau ɗaya ma sai ka ga ruwan ya musu ɓarna saboda ba hanyar da ruwan zai wuce sai ka ga motoci sun shiga ana suna ta yawo a kan titi saboda haka su makka ba a musu ruwa amma Allah da ikonsa sai ya sa aka kawo musu ‘ya'yan wato abubuwan marmari da na ko ne ne dai samarati kulli shayi kayan itace na komai Allah ya jawo su ya kawo su yanzu idan a garin ku ana shuka kankana a samu abin mamaki idan ka je ka je makka idan ka ga kankanar da take makka sai ka ga ta fi karfin ta gari ko kai dan bara ne ba bara ake yin kankana da yawa ba to ba shakka in ka je makka za ka ga kankana wacce ta fi ta bara kyau ta fi ta bara nuna haka ayaba haka irin tumaturin nan haka apple din nan tufa ake ce marko eh baya wuce riyal ɗaɗɗaya ma su a wurinsu naira ɗaya ne makka ce fa saboda Allah yadda ya kai musu 'ya'yan itatuwa wai haka kawai saboda sakalci in ka gaji da cin abinci sai ka tafi wani shago sai ka ce kai yau kawai so kake a baka 'ya'yan itace yau ka gaji da abinci sai a ɗebi gwanda ayaba abarba wane ne wane ne sai a sa a cikin wani inji sai ya matse maka sai a zuba ma ana cewa abu mushakkal a nan ma na ga ana ɗan yin sa ya kuke ce masa fuska eh shaka eh shaka to shaka da gwariyar tunku amma su can mushakkal suke cewa to to makka kenan duk irin amfanin da zaka gan shi a wani guri in ka je makka sai ka ga mai kyansa wanda ya fi na wannan gari ko ba sa noma daga garuruwan naku za a yi amma dole Allah ya ce sai sai abin ya ji wurin tujba ilayhi samarati kulli shay Allah ya ce rizqan min ladunna wannan arziki ne daga gare mu inji Allah Allah ne ya musu haka walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba su san haka ba wa kama halakna min qaryatin batirat ma'ishata fatilka masakinuhum فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكما لقنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين الله مدوكين sarki yake cewa wa kam da yawa wa kam da yawa ahalakna min qaryatin muka halakar da alqaryoyi badirat ma'ishataha wanda suka yi girman kai suka bata rayuwarsu wato qaryoyi alqaryatu garuruwa ne wanda Allah ubangiji ya aiko musu da annabawa so sai suka kafurcewa annabawan suka yi girman kai Allah ubangiji ya ce muka halakar da su wa tilka masakinuhu Allah ya ce ai ga gidajen su can kun gani lam tuskan min ba'dihi illa qalila bayan mun halakar da su ga gidajen nasu kuna gani amma ba wanda ya zo ya zauna bayan su bayan mun halakar da su ba wasu mutane da suka zo suka zauna a gidan nasu illa qalilan sai dai yan kaɗan kamar masu wucewa za su fatauci su ga gidajen su ce bari mu ɗan huta mu wuce to iya lokacin kenan da aka ba su saboda Allah ya halakar da su to shine Allah madaukakin sarki yace wa yau Allah yake cewa wa kunna nahnul warisin mu dai mu ne muka kasance mu ne masu gado na gidajen nasu kenan tunda babu wanda zai je ya shiga Allah ya halakar da su ya gaji garuruwan nasu ya gaji gidajen nasu gaba ɗaya وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana rabbuka ubangijinka bai kasance ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhlikal qura wato mai halakar da alƙarya bi zulmin minha saboda zalunci da alƙaryar ta yi Allah bai kasance zai halakar da ita ba ta yab'asa fi ummiha rasulan sai Allah ya aiko a tsakakin su sai Allah ya aiko da manzo yatlu alaihim ayatin yana karanta musu ayoyina Allah ya ce wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance masu halakar da alƙarya ba illa wa ahluha zalimuna sai dai mutanen garin din sun dawo sun zalunci kansu sun karyata manzanni to nan ne za mu halakar da su.
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وعبقي أفلا تأكلون Allah maɗaukakin sarki ce wa ma utitum min shay duk abun da muka baku ko na menene fa mata'ul hayatid duniya wato dan jin daɗi ne na rayuwar duniya wa zinatuha da dan jin da kyalkyalan duniya duk abun da muka baku dan jin daɗi ne na rayuwar duniya da kyalkyalan duniya ayyamu hayatukum summa yafna lokacin rayuwarku a rayuwar duniya sannan sun mayafna sannan abun ya ƙare ya dawo babu shi gaba ɗaya Allah ya ce wa ma inda Allah khairun wa abqa wato abun da yake wurin Allah na lada khairun shi yafi alheri wa abqa shi yafi wanzuwa afala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba ku gane haka ku gane annal baqi khairun min al fani wato wanzazze ai yafi ƙararre duk abun da Allah ya baka na rayuwar duniya kuɗi ne a'a duk ko menene da Allah ya baka jin daɗin duniya wani ɗan jin daɗi ne na lokaci kaɗan kuma abun zai ƙare to kaga idan kana da hankali tunda abun zai ƙare ka yi ƙoƙari ka nemi lahira da wannan abu amma idan ka tsaya duk abun da ka samu tarawa kake kawai kai ajiya a banki ta sayan kadarori za ka zo dai ka faɗi ka mutu kana faɗuwa ka mutu shikenan yara su je su rabe kuma su ci hani'an mari'a su sun ci halal ɗinsu kai kuma hisabi yana kanka to ai tsayar tara duniyar ma ke duk abin da ka tara yaki haram yaki halal yaki kaza ka tara abun duniya da yawa wu sai Allah ya dauke ka sai ka mutu to idan ka mutu kuma in ka je duk sai kayi lissafi ta yara suke cewa sai kayi bayani ko sai kayi bayani sai ka faɗi ta ina ka samu kowane sisi ta ina kuma ka kashe shi wanda ka mutu ka taran kuma shikenan sai masu gadon ka sai su karba su kuma sun ci halal ba ruwansu hani'an mari'a ba ruwansu su sun ci halal ɗinsu to shi yasa mai hankali idan Allah ya baka abun duniya to kai kokari ka sayi lahira da shi idan Allah ya baka ko menene na duniya in dukiya ce kai kokari dai a ciki ka samu sulusi ka bawa Allah eh in kai wannan to ka miƙa lahira wata rana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka yanka akuya a gidan manzon Allah da aka yanka akuya a gidan manzo Allah sai aka yi ta raba naman aka yi ta raba naman sai dan kadan aka bai to sai manzo Allah ya shigo sai ya ga duk an raba naman saura kadan sai annabi ya ce a akuya tana nan eh akuya tana nan eh duk abun da aka raba din an tura shi lahira an ajiye akuya za mu ji mu same ta eh abun da kawai baya nan a cikin akuya shine wanda kuka bari wanda za mu cin nan iya abun da ka cin nan shikenan ka je ka kasar da shi kashin da shikenan ya ƙare duk abin da ka raba ka tura wa Allah to ka tura wa kanka lahira yana can yana jiranka to shine Allah yake faɗa haka yace afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين Allah madaukakin sarki yake cewa a bayana yi ba to bismillah Allah madaukakin sarki yace afaman wa'adnahu wa'adan hasanan shin wanda muka masa alƙawari alƙawari mai kyau huwa laqihi to zai hadu da alƙawarin nan da muka masa shine musibuhu wa huwa aljanna zai hadu da aljanna ranan alkiyama duk alƙawarin da Allah ubangiji ya maka to zaka samu wannan alƙawarin a lahira shine aljanna kaman matta'anahu mata alhayatad dunya kaman mutumin da muka jiyar da shi dadi irin dadin rayuwar duniya fa yazulu an qaribin zamu jiyar da mutum dadi a rayuwar duniya fayazulu an qaribin sai abun kuma ya wuce gaba daya bare ma yanzu kam abubuwan rayuwar duniyar da mun bai da tabbas kaga ga yanzu mutum yana da kuɗi gobe bai da kokobo abun ya riga ya wuce saboda haka kai kokari ka ci ribarsa kai aikin da zai zaka je ka same shi a lahira Allah madaukakin sarki ce summa huwa yawmul qiyamati min al muhdarin sannan kuma ranan alkiyama min al muhdarin yana daga cikin wanda za su halarci wuta tunda yayi yayi a kyakkyawan yaki yayi kyakkyawan aiki wa yawma yumadihim fa yaqulu ayna shurakai alladhina kuntum taz'umun wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shurakai alladhina kuntum taz'umun Allah madaukakin sarki yace ya rasulullah ka ambata musu yawma yunadihumullahu kenan lokacin da Allah zai kira su fayaqulu Allah sai ya ce musu su mushrikan yace aina shuraka'iya ina ababan bautan da kuka kuka ce su ma alloli ne koma bayana allazina kuntum tazqumuna kum shuraka'i wanda kuke riyawa cewa wai su ababan tarawa ne da ni wajen bauta
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون Allah madaukakin sarki yace wa'annan wadda wato zance ya tabbata akan su bilkulin nari cewa za su shiga wuta wa hum ru'asa'ud dalala sune wato shugabannin bata rabbana sai su ce ya Allah ubangiji haula illazina agawaina wa'annan sune wanda muka badda su ya Allah agawaina hum batar da su kama gawaina kaman yadda mu ma muka bace kuma ba tilasta musu muka yi ba wajen batar su ne dai kawai su ma suka ɓace kamar yadda muka ɓace tabarra'ana ilayka minhum Allah mun barranta da su ba mu ba su Allah ma kanu iyana ya abuduna sai su guma kan sai su ce ma kanu iyana ya abuduna Allah ai ƙarya suke ma ba mu suka bautawa ba to kaga ka je ka bauta abin da za ku je ku ta faɗa da shi a banza ya ce kai ma banza ne kai ma ka ce shi ma banza ne ka kama Allah mana tabaraka wa ta'ala wanda in ka bauta masa zai amfane ka kuma shi ya halice ka amma ka je ka kamo wani abun banza wani abun ma zuwa suke su su kaga shi da kansu mutum ne zai zo saboda halaka ya zo ya samu bishiya ya sara ta in ya sare ta sai ya shirya yayi gunki da ita kuma sai zai dinga bauta wai shine Allah sai kaga halaka ta tabbata Eh, sayyidina Umar yana ba da labari yace lokacin da basu musulunta ba yace akwai akwai wani akwai gunkin sa da yayi gunkin da tikar dibino yayi shi in ka ci dibino ai yana yin tika to a- aka ci ci dibino da yawa aka tara tika da tikar ta bushe sai aka aka aka kaga kaman mutum gunki yana da hannu yana da sawaye yana da kayi yana da ciki yana da sawaye amma kuma shi ne Allah shi ake bauta wata rana tafiya ta kama shi ce sai ya ɗauka ya ɗauki wannan Allah nasa sai ya sa shi a cikin jakarsa ya ce to inda ya je sai ya rasa abinci yunwa ta kama shi ya rasa yadda zai yi babu abinci da ya ga zai halaka sai ya fito da Allah da yake bauta to da mun cika dibino kaga sai ya ciro hannu sai ya cinye hannun Allah fa ya cinye da dare ma ya sake ciro hannun ya cinye haka dai kafin ka ankara duk ya cinye abin da yake cewa shi ne Allah nasu to kaga lokacin da yake babu imani to ba za a dinga ganin illar abu ba. amma da imani ya zo ne sai kaga to wancan abun ai shirme ne ma gaba ɗaya to abin da ka cinye shi kuma ka ce shi ya halice ka Eh, Allah shi kadai ne tabaraka wa ta'ala shi kadai ne saboda haka mutane su tsarkake tauhidi su fahimci Allah ubangiji shi kadai ne su dogara a gare shi Mm.
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون Allah ya ce wakila sai a ce musu su mushrikai da suka bauta gumakan sai a ce udu shuraka'akum ku kira gumakan naku mana ku kira su ko za su amsa mu fada auhum sai su yi ta kiran su balam yastajibu lahum du'a'u ba za su amsa musu ba wara'ul azaba sun ga azaba ido da ido law annahum kanu yahtaduna fid dunya ina ma da sun kasance sun shigi tun daga duniya saboda abin da suka gani na azaba a lahira Mm.
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Allah ya ce ambata musu yawma yunadihim ranan da za a kira su Allah ne zai kira su fa yaqulu sai Allah ya ce musu ma za ajabtumul mursalin ilaikum da me kuka amsa wa manzanni lokacin da suka zo suka kira ku me kuka amsa musu na فأميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم اللمباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم اللمباء shikenan sai labarin da za su bayan na amsan gaba ɗaya sai ya ɓace musu ya dawo ba za su iya faɗa ba shikenan sun dawo ya ya ya ɓace musu yawma izin a wannan ranar ba su da wani amsa da za su iya bayar ba hum la yatasaaluna anhu kuma ba za su iya tambaya ba wani wanda za su tambaya bare ya ba su amsa babu wannan hmm.
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين Allah madaukakin sarki yace fa amma man taba min ash-shirki amma wanda ya tuba daga barin shirka wa amana yayi imani wato ya gaskata da tauhidin Allah wa amila salihan ya aikata kyawawan aiki ya bada farillan da suke kansa Allah yace fa ase an yakuna min al-muflihina ya kusata wannan ya kasance cikin masu samun babban rabo annaji na bi wa'adillahi wato wanda za su tsira da alƙawarin Allah za su samu alƙawarin Allah shine aljanna kenan وربك يخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون nan kuma ayar dalilin saukanta akwai wani mushriki Walid ibn al-Mughira to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga musulunci to sai wa manzon Allah reni yake cewa kai Allah din ya aiko kai Allah zai aiko ai da Allah zai aiko da ya kamata ya aiko suwane suwane ne ba kai ba kai kan marayan gidan Abu Dalib yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci to shine Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u ai rabbuka ubangijinka ya rasulullah yakhluqu ma yasha'u shi yake halittan abin da yaso wa yaktaru ma yasha'u kuma Allah shi yake zaben wanda yaso shi ya ga dama ya zabi wanda yake so ya bashi annabta ko ma kana lahum mulkiyara su mushrikan ai bai ma kana lahum lil mushrikeena alkira ba su da ikon da su zabi wani Allah ne mai zaben wanda ya ga dama ya bashi annabta subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wata ali ya ɗaukaka amma yi shirku na gabarin abin da suke haɗawa Allah da shi.
Wa rabbuka ya allamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun.
Wa rabbuka ya allamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka ubangijinka ya Rasulullah ya alamu ma tukinnu suduruhum shi ya san abin da suke ɓoyewa a cikin zuciyoyinsu na kafirci. wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana to karkashin wannan aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar dinna shi mai wannan tafsiri ya ce ya kawo wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Jabir sayyidina Jabir yake cewa manzo Allah ya kasance iya koya mana istikara istikara a kowane irin lamari kamar yadda yake koya mana ayoyin alqur'ani to shine yace idan mutum wani abu ya dame shi ko kana so ka yi aure ko kana so ka shiga wata makaranta ko kana so ka yi wata harkar kasuwa ko kana so ka yi wata harka ko menene dai da ka sa a gaba to kar ka yi haka kai tsaye ka nemi zaɓin Allah shine istikara to istikara yace ana yin raka'a biyu nafila raka'ar farko sai ka karanta wannan ayar bayan Fatiha kenan وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة sai ka karanta wannan a raka'ar farko a raka'a ta biyu bayan fatiha ka karanta ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara zuwa karshen ta to idan kai raka'a biyu nafila kai sallama to sai kai wa annabi salati to idan kai wa annabi salati sai ka karanta addu'an nan ta istikara shahararriya tana nan a cikin littattafan hadisi ita ce Allahumma inna nastakiruka bi ilmika wa nastaqdiruka bi qudratika wa nas'aluka min fadlika al-azim fa innaka fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdiru wa anta Allahu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra to sai ka faɗi anan ake faɗan bukata Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra auren nan da zan yi ko kasuwan nan da zan yi ko harkar can da za mu yi ko kaza da zan saya khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibata amri wa ajilihi wa ajilihi sai ka ce faqadirhu li wa yassirhu li summa barik li fi sai kuma ka saki cewa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra kaza din nan da zan yi kaza kaza ka farfadi abu sharrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibata amri wa ajilihi wa ajilihi sai ka ce fasrifu anni wasrifni an faqdur li alkhayra haythu kana summa rabbini bi to wannan ita ce istikara wanda manzon Allah ya bayar duk abin da zaka yi in kai wannan to duk abin da ya biyo baya shine alkhairi idan abun zai dawo alkhairi sai kaga Allah ya yassare abun yana ta yiwuwa kuma sai a sa maka son abun a zuciyarka idan ba zai dawo alkhairi ba kuma sai kaga Allah ya juyar da kai abu ya juyar da abun daga gare ka sai kaga abun ya ki yuwa to ba alkhairi ba kenan to shine shi mai wannan tafsiri yake cewa wannan ita ce istikhara nabawiyya muhammadiyya istihara ce wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ita saboda haka duk abin da mutum zai yi to yayi kokari yayi wannan istikara ya kamata a rubuta ta a ba wa mutane ita saboda duk abin da za ka yi ka dinga yi wannan ita ce istikara har yake cewa ba kamar sauran istikarori da ake yi ba irin na carbi ka je a baka carbi a ce rike kaza a duba a duba maka zuwa kaza ko kuma a je a buɗe alkur'ani aya da ta zo ta farko kaza kaza shi wannan mai tafsiri yake cewa ya kamata a kiyaye irin wannan dan zai iya koya zai iya komawa diyar wato zai iya komawa canfi canfi kuma shari'a ba ta yarda da shi Eh, a tsaya akan istikara da manzon Allah ya koya wa mutane Eh, ba wani kwanciya za ka yi kai mafarkin wani abu ba duk babu wannan Eh, kawai idan abun zai yiwu za ka ga kawai Allah yana tayassare maka abu abun yana sauki kuma ya zauna a zuciyarka in abun ba zai yiwu ba za ka ji ka tsani abu amma ba ka tashi ka je wajen wani ka ce a duba mun zagi kaza ka da aboka kenan Eh, babu kyau irin wannan dube duben nan duk inda za ka je ka ce a duba maka kaza a duba maka kaza to ka watsar da addininka Eh, wanda ya je wajen boka ya duba masa kaza ko kaza hadisi sahihi manzo Allah ya ce idan ka je ka sallar ka ta kwana 40 ta rushe sannan kuma idan ya gaya maka abu ka yadda annabi ya ce ka kafurcewa abin da na zo da shi da dukkan abin da annabawa da suka zo kafin ni saboda haka akwai hatsari duk mutumin da yake da wata bukata yayi istikara irin wanda manzon Allah ya bayar a nemi littafin nan ahzabun wa auradun na Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu anhu Sheikh Tijjani ya fidda wannan istikaran yadda annabi ya bada ita da nafila da yadda za a yi addu'a littafin bai da tsada in ka je duk littafan littafai za ka same shi karamin littafi ne haka amma mai fa'idodi da yawa ya kamata mutane su tsaya akan abin da manzon Allah ya koyar na'am وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله ما أوكي كن سلكيسي وهو الله وهو شيني دي الله ألنا لا إله إلا هو وده باشد أبو كن تاريا باب وانا أبو بوتا دا قسكياسيش له الحمد godiya ta tabbata a gare shi fil ula daga daga nan duniya kenan wal akhiratu haka nan kuma a lahirar ma godiya ta tabbata gare shi walahul hukum kuma hukunci yankakke akan komai ya tabbata gare shi shi Allah wa ilaihi turja'una kuma zuwa gare shi za ku koma ranar alkiyama saboda haka godiya wajibi ne a gode wa Allah tun daga duniya haka kuma in an je lahiran ma haka za a gode wa Allah idan aka shiga aljanna sai ka ji Allah yana ta kimsa muku godiyar sai ka ji kawai kamar yadda hadisi ya zo yake cewa su 'yan aljanna mutumin da ya shiga aljanna wannan hadisin imamu muslim ya fidda shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul jannati la yaquluna wa la yatagawwaduna wa la yataqayyuna su yan aljanna in sun shiga ba sa fitsari ba a fitsari a cikin aljanna duk ruwan da ka sha na aljanna ba za ka yi fitsari ba sannan kuma wa la yatagawwaduna ba za ka yi bayan gida ba duk abin da ka ci a cikin aljanna wala ya taƙayyauna ko ba za ka yi amai ba idan ka ci kawai idan lokacin da ya kamata kamar a ce ka yi wa'annan abubuwan sai Allah ya sanya maka godiya a zuciyarka sai ka ji ka yi zikirin Allah in ka yi zikirin Allah ya ka ji wani kamshi ya tashi shikenan abin ya wuce Eh, babu wani lokaci da za ka je ka tsugura ka yi fitsari ko ka yi bayan gida ko ka yi amai wannan duk wahala ne dan aljanna baya ci wannan gaba ɗaya Allah ka sanya mu a cikin aljanna aljanna mutane su yi ta roƙonta eh idan ka ce Allah ya sa ni a aljanna har ka faɗa sau uku Allah ka sa ni a aljanna Allah ka sa ni a aljanna ita aljanna da kanta sai ta ce Allah ka sako shi a ciki na idan ka ce Allah ka raba ni da wuta Allah ka raba ni da wuta Allah ka raba ni da wuta sai Allah ita wutar sai ta ce Allah ka raba kar ka kawo shi ciki na saboda haka ai ta roƙon aljanna musamman a cikin wannan wata mai albarka ita aljanna in ka shiga cikinta wato daɗi ne wanda ya wuce hankali ba zai kwatantu ba annabi ya ce fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala kadara ala qalbi basharin qattu a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba ganin irinsa kunne bai taba jin labarin irinsa sannan ko bai taba ma dursowa a cikin zuciyarka ba bai taɓa durzuwa a cikin zuciyarka a cikin aljanna to in an shiga an shiga daɗi kenan har abadan abada babu mutuwa a ciki babu tsufa babu gajiya duka wannan babu babu wannan abubuwa da gari ya waye wannan zai tafi neman abinci zai je ya ce fa ne wannan zai je duk aljanna babu wannan da ka ji kana sha'awar abu kawai sai abun ya zo wurinka ko me kake sha'awa kawai sai ka ga abun ya zo wurinka kana buƙatar sa kawai sai ka ji abun ya zo wurinka komai gashi Allah ya tanada shi a cikin aljanna saboda haka Allah ya bamu aljanna ita kuma wuta da ake ji wato fushin Allah ne duk bala'i kuma yana cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a dauko mutumin da mumini ne mai bin Allah a duniya amma kuma ya wahala a rayuwar duniya ni bai taɓa jin daɗi ba ma wahala yake ciki amma ya haƙura yana ta bin Allah mumini ne to idan aka ɗauko shi a lahira aka jefa shi a aljanna ana tsoma shi kawai in aka ɗago shi aka ce kai daɗin da ya ji kawai na tsoma shi a cikin aljannan nan in aka ce masa kai ka taɓa shan wahala ko ya ce ina shi bai san ma me wahala ba ya manta saboda haka jama'a a yi haƙuri da 'yar wahalar da ake sha a bi Allah ka daure ka bi Allah kawai ko da kana cikin wahala da numfashinka ya fita na ƙarshe bai dawo nan ba shi kenan wahalar ta ƙare ka shiga daɗi kenan abadan abidi kuma manzo Allah ya ce akwai kuma mutumin da shi ya fi kowa jin daɗi a duniya ya fi kowa fantamawa amma ba shi da imani to shi in aka kai shi wuta in aka tsoma shi a cikin wutan aka ɗago shi aka ce kai ka taɓa jin wata wahala kuwa ka taɓa jin wani daɗi kuwa a duniya sai ce ina ya manta duk daɗin da ya ji a duniya daga tsoma shi a cikin wuta ya manta wannan daɗi saboda haka a yi haƙuri a bi Allah duk wahalar da ake ciki a haƙura ɗan lokaci ne kaɗan zai wuce ko abin ya wuce ya barka ko kai ka wuce ka bar shi da ka samu ka mutu da imani magana ta kare Allah ka samu mutu da imani da barkacin manzo Allah subhanahu wa ta'ala ina Allah yake cewa wa ilaihi turja'una قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بدياء أفلا تسمعون قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون الله مدوكين sarki yace wala ra'aytum kubani labari ma in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan idan Allah ya sanya muku dare wato da'iman gashi har abada dare ne babu rana idan Allah ya tsaye da daren nan ya dawo ko yaushe dare ne babu wa gari ya waye babu rana dare kawai ake daga nan har tashin alkiyama Allah yake cewa man ilahun gairullahi ya ci bidiya wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah wanda zai zo muku da hasken rana ai babu babu Allah idan ya mai da daren nan har abada dare ne gari ya ki wayewa ai sanyi ma sai halaka mutane idan kuka yi shuka wace rana ce za ta busar muku da shukar babu in wanki kai babu ranar da za ta busar maka da wankin sanyi ma ya ishe ku sanyin daren nan sai ya halakar jama'a gaba ɗaya to shi ne Allah yake nuna muku shi yake kawo dare yake kawo rana wannan ni'ima ce ta Allah mai girma amma mutum ba zai gane ba sai hankalinsa ya wannan shi ne Allah yake tambaya yake cewa yanzu ku bani labari idan na mayar muku da dare sarmadan ila yawmil qiyamati dare kawai ake yi tun farko har tashin alkiyama babu rana wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah wanda zai kawo muku rana babu shi afala tasma'una Allah yace shin ba za ku yi ba za ku afala tasma'una ba za ku ji ba zalika sama'i tafahumin irin ji na fahimta fa tarji'una anil ishraki ku bar shirka ku dawo ga tauhidin Allah
قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة فرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه الله أفلا تبصرون رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله مدوكين سلكي يتي أرأيتم كبان لاباري إن جعل الله عليكم النهار سرمدا idan Allah ya sanya muku wuni sarmadan wato tirtir ne ake cewa har abada dai kawai ya kasance babu dare rana ce kawai ila yawmin qiyamah har zuwa tashin alqiyama to man ilahun ghayrullahi yatikum bilailin taskuruna fi wani abun bauta kuke da shi koma bayan Allah wanda zai kawo muku daren ku samu ku huta a cikinsa ai ranar ma sai ta kone mutane gaba in aka ce babu dare ba rana ce sarmadan kawai rana ce har zuwa tashin alkiyama Allah ya mayar muku da ita haka to waye ya isa ya je ya kawo ranar ta dawo ta tafiyar muku da daren babu wanda ya isa Allah ya ce afala tusiruna shin ba za ku duba ku gani ba ma antum alaihi min al-khada'i fil ishraki abinda kuke ciki na kuskure wajen yi wa Allah shirka fatarji'una anhu ku dawo zuwa ga Allah ku bar wacce shirka ai ya kamata mutane su duba su ga haka in Allah ya haka din wa isa ya canja abu babu wanda ya isa ya canja abu Allah ubangiji ina ga mun lokaci yayi ko to Allah ubangiji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana da sanya mu a cikin bayansa wanda zai yanta su a cikin wannan wata da albarka Allah ka taimaki ƴan uwan musulmai da suke Gaza Palestine Allah ka ba su nasara akan Yahudu da kafirai da suke ta zuba wuta a kansu a cikin watan Ramadana ana ta karkashe su yara da mata Allah ubangiji ya zo mana da dauki Allah ka taimaki musulunci akan kafirci Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
العالمين بعد ما كان الشر ربيع تعالى تعالى في المال yana tambaya ne akan menene bambancin wali da shari'i bambancin wali na kuma shari'i
Ni kamar ai sai an faɗa ko? Shi sharifi shi ne wanda ya jinin sai haɗu da jinin Sallallahu alaihi wasallam. Shi ake cewa sharifi. Wani ɗan kuke cikin al'ummar annabi wanda ba a san su ba ba su ma kansu ba san sharifan ba ne sun fi wanda suke cewa su sharifan da yawa da yawa za ka samu mutum sharifi ne jinin manzo Allah ne amma shi ma bai sani ba don bai gana ba a gidansu har kawai sai nan tashin alkiyama sai ya shi kusa da annabi da ya yi nan sai kai ma dan gidan da ya baka sani saboda haka shi yasa ake so kowa a zauna da shi lafiya baka sani ba ta yi sharifi ne wato waliyi kuma shi mutumin da ya tashi kiyaye dokokin Allah ya bi Allah ya yi ibada har Allah ya yarda da shi to in Allah ya yarda da shi sai ya dawo na Allah sai ya dawo shi ne waliyin Allah Allah ya faɗa a cikin hadisi yana cewa in Allah ya so mutum to sai Allah ya gaya wa Jibrila ya ce Jibrila ina son wani ɗan wani kai ma ka so shi to sai Jibrila sai ya shi na sama ya ce Allah Ubangiji yana son wani ɗan wani mutane sama ku so shi to sai a jefo masa kabuli a ƙasa. In aka jefo masa kabuli a ƙasa duk wanda ya gani da yanzu yana son ko ba ka son ko kana kin sa in ka gani shi dai ka san da bane. Eh to haka abin yake sun samu yadda na wani. Duk wanda ya samu yadda Allah haka. To shi ne yake cewa wani ya.
wannan ban